آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الأورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرمة أتكين سورة الأعراف ساتين ديوتي من كان كرشان آية أربعين دتر بيانين da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana game da yadda za ta kasance tsakanin ‘yan wuta da ‘yan aljanna da kuma yadda za ta kasance tsakanin mutanen da suke la'arafi tsakaninsu da ‘yan aljanna da kuma tsakaninsu da ‘yan wuta duka waɗannan wa'azi ne jan hankali ne nusarwa ne kuma izina ne Allah ya mana waɗannan bayanai ne domin kowa ya ɗauki tafarki wadda zai halaka ya halaka bisa ilimi wadda zai shiryu ya yi rayuwa rayuwa ta har abada to ya zaɓi wannan rayuwar a bisa ilimi Allah ya yanke hanzari ma kowane ɗaya daga cikinmu ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan shirya mai albarka. ‘Yan a'araf sun yi kirari da yabo da kuma taya murna ma ‘yan aljanna kan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu. Idan aka juyar da su zuwa wajen ‘yan wuta sai su kushe al'amarinsu, suna ce musu, A ha'ulaƙin lazina a ƙasamtum layana luhumullahu bi rahama, ina waɗannan ‘yan aljanna kenan su ne kuke rantsewa da Allah, Allah ba zai riske su da rahamarsa ba. kuka ce abin da suke yi ba daidai ba ne maganan addini ƙarya ne ko maganan imani ko musulunci ƙarya ne kuka ce kuma duk wanda ya tafi akan wannan matafiya ba zai samu rahamar Allah ba to ina gashi nan sun dace da rahamar Allah to su ma sai a umarce su a ce ku ce ku shiga aljanna ba tsoro kuma babu bakin ciki idan mutum ya dace da rahamar Allah to babu wani abu da zai tuna ya rasa a rayuwar duniya kuma ya yi bakin ciki sanadiyar rasa wannan abu duk abin da ya tafi ya bari udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun Allah zai ce ku shiga aljanna ba tsoro ba wata masifa ba wani abin fargaba da za ku taras kuma ba za ku yi bakin ciki kan duk abin da kuka rasa ba duk abin da mutum ya tara duk abin da mutum ya bari in ya dace da rahamar Allah rabuwa da wannan abun ba zai bakanta mishi rai ba domin zai ga ninkin ba ninkin ninkin ba ninkin da bayi misaltuwa na abin da ya rasa ɗin da abin da aka mai mishi gurbi Allah ya samu ‘yan aljanna ne Allah ya samu ‘yan aljanna ne Allah ya sa wuta ba ta da rabo a kan muranin alkiyama to yau za mu tashi a farkon aya ta hamsin Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الله يتي ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة Allah ya ce ma'abuta wuta, ma'ana ‘yan wuta, Allah ya ce za su kirayi ‘yan aljanna. An afibu alaina min alma'i, da su ce, ku ɗan kwalalo mana, ku san mana ku zubo mana wani abu na ruwa da za mu sha a cikin wuta, au mimma razaqakumullahu ko kuma daga cikin abin da Allah ya azurta ku na abincin gidan aljanna. Ba an shiga nadamar ba kenan? Duk abin da ake jewa bawa, duk abin da ake jewa bawa irin waɗannan abubuwan ne. duk abin da ake je wa bawa duk abin da ake wa'azi wa bawa da shi a rayuwa abun da ake je mishi faruwar irin waɗannan abubuwan kuma waɗannan abubuwan da gaske za su faru da gaske za su faru akwai ‘yan wuta akwai ‘yan aljanna ‘yan wuta suna cikin masifa ‘yan aljanna suna cikin ni'ima ‘yan wuta za su nemi alfarma a wajen ‘yan aljanna su san musu ruwan da za su sha, za ku ji martanin da ‘yan aljanna za su musu. Allah ya ce, wanada ashabun nari ashabal janna, ‘yan wuta za su kirayi ‘yan aljanna suna daga cikin wuta, ‘yan aljanna suna daga cikin aljanna. An afidu alaina min alma'i cewa ku san mana ruwa da za mu sha aw mimma razaqakumullahu ko wani abu da Allah ya azurta ku da shi na abincin gidan aljanna qalu sai yan aljanna su ce musu inna Allah harramahuma alal kafirin da su ce musu ai Allah ya haramta abinci da abin shan gidan aljanna makafirai Allah ya haramta babu dan wuta da zai ɗanɗani wani abu na gidan aljanna ruwa ne abinci ne ko wata ni'ima ne daga cikin waɗannan ni'imomi na gidan aljanna ƙala za su ce musu ƙalu za su ce musu inna allaha harrama kuma alal kafirin Allah ya haramta waɗannan abinci da abin sha na gidan aljanna ma waɗanda suka kafirce ma Allah kaga ta inda aka faro ta ko dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a farko farkon wannan sura. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون Allah madaukakin sarki ya ce, Kulka ce musu, man harrama zinatallahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq Allah ya ce ka tambaye su, wa ya haramta bayan faɗe-faɗe da kafirai suka yi na haramta waɗansu abubuwa da Allah ya halatta wa bayinsa. Allah ya ce ka tambaye su, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ويا حرمت كاين أدو دا kwalliya da Allah ya samar ma bayinsa su yi amfani da shi wa tsayyibati minar riski da kuma daɗa ɗan abin da za a ci a sha na arzikin rayuwar duniya Allah ya ce ka tambaye su waye haramta Allah bai haramta wa kowa ba Allah ya ba wa muminai dama su yi rayuwa su ci su sha daga arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya, haram, ya halatta musu. Allah ce to ka tambaye su, man harrama zinata Allahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq wa ya haranta ya haramta kayan ado da kwalliya da kuma abinci daɗaɗa wadda Allah ya azurta bayinsa da shi a nan rayuwar duniya. Qul Allah ya ce ka gaya musu, lillazina amanu fil hayatid duniya to waɗannan ababa da kuke gani Allah ya samar da su ne don waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya duk abin da kaga Allah ya bayar abin da za a ci abin da za a sha abin da za a yi walwala Allah ya ba da wannan abin ne don waɗanda suka yi imani domin duk abin da kaga kana ci Allah ya azurta ka da abinci ne don ka ci ka samu ƙarfin gwiwan tsayuwa ka bauta mishi Allah ya tufatar da ku ne, ya muku ni'imomi ne daga cikin ni'imominsa, domin waɗannan ni'imomi su zam ƙwarin gwiwa gare ku wajen tsayuwa ku bauta ma Allah. Allah ya ce ka gaya musu, ulhiya lillazina amanu fil hayatid duniya, duka na waɗanda suka yi imani ne a nan rayuwar duniya, sai ya ce to tunda a duniya an haɗu da kafirai da musulmai waɗanda suka yi imani da mai ɗa'a da wadda bayi ɗa'a khalisatan yawmal qiyama Allah ya ce ku kwantar da hankalinku masu imani za ku yi amfani da kayanku ku kaɗanku a ranar alkiyama ba mai sa muku hannu a ciki jama'a mun fahimta qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya a rayuwar duniya duka waɗannan ni'imomi Allah ya samar da su ne don waɗanda suka yi imani su samu ƙarfin gwiwan tsayuwa su bauta ma Allah amma tunda an yi taron dangi akan waɗannan ni'imomin a rayuwar duniya khalisatan yawmal qiyama Allah ce za ku amfani kayan ku keɓe ku kaɗan ku a ranar alkiyama to yanzu wani wanda ya kafirce ma Allah zai samu a lahira to shine sai su ce musu ai Allah ya haramta duk wata ni'ima na abinci abin sha ga waɗanda suka kafirce ma Allah a rayuwar duniya mun fahimta su ma da irin nasu ‘yan wuta Allah ya tsare mu Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qulil haqqu min rabbikum وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها فإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالأ كالمهل يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يغشى الوجوه ساكين وإن وإن يستغيثوا وإن يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا Allah ya ce wa kulil haqqu min rabbikum kace ga dai gaskiya daga ubangijinku faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama yayi imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya kafirce gaskiya dai Allah ya ce ga ta nan gaskiya wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirce qul kullun ya'malu ala shakilatihi idan ka ga saboda tsaban kafirce ma Allah sallah za ka daina Allah ya ce ka je ka yi idan tsaban fitsara ka ga bayan gari za ka koma da zama ka je ka zauna haka ne ko ba haka ba haka ne lokacin da kake kwana a bayan gari waɗansu kuma suna kwana a masallaci suna haddan ƙur'ani haka ne ko ba haka ba haka ne Allah ce kowa ya ɗauki layin da ya mishi wa qulil haqqu min rabbikum Allah yace ka ce musu ga gaskiya daga ubangijinku faman sha'a fali'umin wadda ya ga dama yayi imani wa man sha'a falyakfur wadda ya ga dama ya kafirce inna a'tadna lizalimina naran Allah yace mu dai mun yi tattalin wata wuta ta masifa ga kafirai a haɗa bihim sura katangarta Allah ce ya kewaye su ba ta inda mutum zai bar wannan wajen a haɗa bihim surabikuwa wa in yastagifu Allah ya ce idan waɗannan ‘yan wutan sun nemi agaji daga halin da suke ciki sun nemi ɗauki na abin da za su ci ko abin da za su sha yugafu bima'in Allah ya ce sai a kawo musu ɗauki da gudumawa da wani ruwa kalmuhuli Allah ce kamar narkakkiyar dalma kamar narkakken mai yashul wuju wanda yake soye fiskan wanda zai shashi daga inda dan wuta ya ɗauki ruwan zai sha kafin ya kurbi ruwan zafin ruwan ya gasa ya soye fiskarsa baki ɗaya Allah ya ce wa in yastaji su idan sun nemi gudumawa da agaji yugasu bima'in sai a kawo musu ɗauki agaji da wani ruwa kalmuhuli kamar narkakkiyar dalma yashwil wuju wadda yake soye fiskar mai shansa bi isa sharabu Allah ya ce tir da wannan abun shan wasa'at murtafaqa Allah ya ce wajen zama yayi muni inda za a je a zauna a huta a shakata Allah ya ce ya munana mutum ya gama wannan rayuwar a ce kuma makomarsa wuta Allah ya ce makoma ta yi muni to idan sun nemi ruwa a wajen 'yan aljanna ko wani abinci daga abincin gidan aljanna 'yan aljanna za su ce musu Allah ya haramta shi wadda suka kafirce ma Allah to lokacin da suka nemi gudumawa da ɗauki saboda tsananin kishi da bukata da suke ciki Allah ce sai a kawo musu wannan ruwa a ba su e idan sun sha shi a suratu Muhammad alaihi salatu wassalam Allah ya ce masalul jannati allati wu'ida almuttaqun
أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى نعم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم نعم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Allah ya ce, Matsalul jannatin lati wu'idal muttaqun misalin aljannar nan da aka alkawarta wa muminai masu tsoron Allah waɗanda suka kiyaye dokokin Allah. Amin. Shi yasa kaga bin Allah haƙuri ne. Shi wadda bai bin Allah, wadda ya kangare ya fanɗare, shi gani yake kaman ɗabi'arsa da sauran mutane daban ne a'a. duk abin da kake yi kaga wani baya yi haƙuri ne kawai duk abin da kake ji kowa yana ji duk abin da kike ji su ma sauran matan suna ji idan mutum ya yi haƙuri sai ya riski wannan sakamakon shi yasa in aljanna daga cikin abin da mala'iku ke gaya musu ga sakamakon aljanna ce bima sabbartum saboda haƙurin da kuka yi amin masalul jannatin lati wu'ida almuttaqun Allah ya ce misalin gidan aljanna wadda aka alkawarta ta wa masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah fiha anharum min ma'in ghairi asinin Allah ce akwai kogi kogi koguna koramai na ruwa ghairi asinin wadda bai jirkita ba bai gurbata ba wa anharun min khamrin wa anharun min labanin lam yatagayyar ta'amuhu da kuma kogi kogi na madara Allah ce da ɗanɗanansa bai canza ba domin idan an ce kogi ai kwakwalwarka za ta kawo kamar a hargitse yake Allah ya ce a'a yana nan lafiyansa kalau wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin Allah ya ce da kuma kogi kogi na jiya mai daɗi ga masu shanta shi yasa malam shankifi ya ce ko baka taɓa shan giya ba ka yarda ba ta da daɗi don na aljanna Allah ya ce tana da daɗi in za a sha ya ce to ta duniya ba zai yi ta yi daɗi in za a sha ba wa anharun min kamri ladzatin lisharibin da kogi kogi koramai na giya Allah ya ce mai daɗin sha ga mashayanta wa anharun min asalin musaffa Allah ce da kuma kogi kogi koramai na zuma tacecciya wa lahum fiha min kulli samarati Allah ya ce kuma suna da kowane ɗan ice kowane ɗan ice min kulli samarati ai ka nemi taimakon Allah kawai ka ji makanka wallahi sai ka shiga aljanna min kulli samarati min kulli samarati kowane dan ice duk abin da ake bukata Allah ya ce akwai shi a ciki wa magfiratun min rabbihim ga gafarar ubangiji Allah ce kaman huwa khalidun fin nar Allah ce yanzu wanda ya samu wannan rabon yayi daidai da wanda zai dawwama a wuta wasu kuma an hamiman kuma ana shayar da su tafashashen ruwa faƙaɓa'a am'a'ahum haka ne ko kuma yana tsitsinka kayan cikinsu duk wadda aka bashi abin shan ya sha sai ya yi daga-daga da kayan cikinsa to idan ɗan wuta ya nemi agaji game da abin da ake yake bukata na abin da zai sha ko ya ci to sai a kawo mishi wannan ruwa sai a kawo mishi wannan ruwa amma yan aljanna za su gaya musu Allah ya haramta waɗannan abincin aljanna ma waɗanda suka kafirce ma Allah ma waɗanda suka juya baya ma Allah e ɓangaren abinci kuma akwai zakkum e wata bishiya ce ita a jahannama take tsirowa ita itaciyar bayan ta tsiro sai da Allah ya tsine mata albarka a zalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum
جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ضلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم bayan Allah ya yi bayanin 'yan aljanna da ni'imomin da za su samu a gidan aljanna a suratul safat sai ya ce a zalika kairun nuzulan am shajaratu zakkum Allah ce yanzu wannan liyafar ita ce mafi alkairi ko kuma a je a ba wa mutum itaciyar zakkum ya ci inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin Allah ya ce itaciyar zakkum mun sanya ta ta zam fitina ga azzalumai ba abin da zai addabe su ya ɗaga musu hankali ya mamaye su Allah ce irin ita ce zako innaha shajaratun takruju fi aslil jahim Allah ya ce wata itaciya ce da take tsurowa daga asalin kasan jahannama kai duk bala'in jahannama bishiyar takan tsiro ta yi 'ya'ya ita ce wa shajaratul mal'unatu fil qur'an Allah ya tsine mata albarka aka ce wannan abincin mutum ne abinda zaka dinga dubawa ke idan babu lissafi eh shine ma'anan hisabi sai na umar ya ce hasibu anfusakum ku yi wa kanku hisabi wato ka lura duk abin da zaka jewa na rayuwar duniya ko na sabon Allah duk daɗinsa ka haɗa shi da irin wannan fitinan in kai ne hankali ne zaka ma kanka faɗa waɗannan abubuwa da gaske ne ba maganan wasa bane da gaske ne za su faru da gaske ne za su faru haɗawa da ka yi ka ga yanzu a kan abu kaza ya kamata ka tari ka sadar kaza innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim Allah yace wannan bishiyan tana fitowa ne daga tsakiyar jahim al'uha ƴaƴanta ka annahu ru'usu shayatin Allah ce kamar kan shedanu yake kaga ai ba sauki Allah ya ce fa innahum la'akiluna minha fa mali'una minha albutun Allah ya ce in wuta za su ci wannan itaciyan su cika cikin su da ita thumma inna lahum alayha la shauban min hamim sannan suna da wani surki wani haɗi kala kala na ruwa irin na wuta da za a haɗa musu tafashashe a ba su su sha idan sun ci wannan itaciyar. Amin. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha albutun da su ci wannan itaciyan Allah ya ce su cika cikin su da wannan itaciyan thumma inna lahum alaiha la shauban min hamim sannan akwai wani surki kala kala da aka hada Allah ya ce na tafashashen abin sha wanda za a ba su sha ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم الله تسنن إن سنش سنشا أميد سو كسن وتا جماعة من فهمتا تدس نمي ونن الفرما أوجن إن الجنة سسمسو روا أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله كسمنا وني أبو كزبو منا ruwa mu sha aw min ma razaqakumullahu ko daga abinda Allah ya azurta ku da shi na abincin gidan aljanna qalu da su ce inna Allah harramahuma alal kafirin Allah ya haramta waɗannan abinci da abin sha ma waɗanda suka kafirce ma Allah sai Allah ya ce الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهلون waɗannan waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya ce allazina takadu dinahum lahawan wa la'iban su ne wadda suka rike addinin su shagala da wasa ba su ɗauki addini ya taka kara ya karya ba ka ɗauki addini malam Muhammad shine lamba ɗaya addini na gaba da abin da zaka ci addini na gaba da abin da zaka sha addini na gaba da numfashi da zaka sheka a rayuwarka addinin ka zan shine lamba ɗaya domin da shi zaka samu rayuwa har abada a gidan aljanna ya zam shine abu na farko Allah ya ce to allazina takadu dinakum lahawan wal iban su sun riki rayuwa addinin su a rayuwar duniya shiririta sun rike shi abin wasa wa garrat humul hayatud duniya rayuwar duniya sai ta ruɗe su domin dama target din malam da inda ka fara wasa da addini ko ka ɗauki addini ba da gaske ba kai ba serious kake addini ba to duniya ta nan za ta ɗauki kafanka annan take duk inda ka ji wasa da addini za ka ji Allah yana maganan anan duniya ta ɗauki kafan mutum jama'a mun fahimta karkai wasa da addininka yawwa karkai wasa da addininka karkai wasa da addininka karkai wasa da addininka karkai wasa da addini ka rike addini da kyau fastamsik billazi uhiya ilaika billazi uhiya ilaik innaka ala siratin
وإنه لذكر لك ولقومك ذكر لك ولقومك وسوف تسألون Allah ya ce fastamsik billazi uhiya ilaika kayi riko gam Allah ce da abinda muka maka wahayi kayi riko gagam Allah ce da abinda muka maka wahayinsa alqur'ani da sunna innaka ala siratin mustaqim Allah ce kana kan hanya madaidaiciya wa innahu la zikrul laka wa liqaumika ai sharful laka wa liqaumika shine kimar ka shine kimar al'ummar wa sawfa tusalun da sannu kuma za a tambaye ku akan addinin ku kai riko da addinin ka Allah yace allazina takadu dinakum lahawan wa la'iban su ne suka riki addinin su wasa da shagala wa garrathumul hayatud dunya rayuwar duniya ta rude su Allah sai ya ce fal yawma nansahum to a yau alkiyama Allah ce zamu mance da su ma'ana zamu share su Allah na, na mantuwa ne wa ma kana rabbuka nasiya Allah bai mantuwa to amma koda amuma a uslubin mu ai mukan ce kamance da shi kaman ce da shi ai ba ka yi diritin ɗinsa a tunaninka ba ne ma'ana ka share shi fal yawma nansakum Allah yace a yau zamu share ku zamu yi watsi da ku to a lahira Allah yace ba ruwansa da kai ina zaka samu ruwa ka dinga kallon kalmomin a lahira Allah yace ba ruwansa da kai ina zaka sa kanka fal yawma nansahum Allah ya ce a yau za mu yi watsi da su kama na su liƙa a yau muhim haza kamar yadda suka yi watsi da haɗuwa da wannan inin nasu na alkiyama. Kiyama ba ta dame su ba. Kiyama ba ta dame su ba. Bai sa ta alayin da ta dame shi ba, ba ta ɗaɗa shi ba. Allah ya ce to yadda ya yi watsi da haɗuwa da wannan rana ta alkiyama Allah ya ce haka mu ma za mu yi watsi da su eh ka duba ina jin suratul jafiya wakila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha كما نسيتم لقاء يومكم هذا
ومأواكم النار وما لكم ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا سيتو غرتكم الحياة الدنيا هزوا وغرتكم الحياة الدنيا Allah ya ce wakilar yau nansakum Allah ya ce za a ce mai ‘yan wuta yau za mu mance da ku za mu yi watsi da ku kama nasitum liqa a yaumikum haza kamar yadda kuka yi watsi da wannan inin naku na alkiyama mun gane wa ma'awakumun nar Allah ya ce makomarku makomarku wuta wa malakum min nasirin baku da wani mataimaki da zai taimake ku sai Allah ya ce zalikum bi annakum muttaqastum ayatin lahi huzuwan kaja kuma sai ce wa garratkumul hayatud dunya Allah ya ce haka ya faru da ku ne saboda kun riki ayoyin Allah abun isgili sai rayuwar duniya ta ɗauki kafanku watan duniya takan iya shafa maka lafiya idan ta fahimci kana farki akan maganan addininka amma daga lokacin da ka rafkana game da maganar lahirarka to ita kuma abun za ta shigo maka a wata sura Allah yake cewa wazaril ladzina takadu dinahum la'iban wa lahawan دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا to kaji agun ma Allah ce wazaril ladzina takadu dinahum la'iban wa lahawan Allah ce ka fitar ka su kai watsi da su wadda suka dauki addinin su abin wasa shiririta ba su dauke shi ya taka kara ya karya ba Allah sai ce wa garratumul hayatud duniya rayuwar duniya sai ta rude su wato ka lura duk inda ka ji an yi maganan sake sakaci da addini zaka ji agun Allah ke cewa duniya ta rude mutum duniya ta rude mutum lahira fa kudin halal kuɗin halal ma lissafinsa yana ɗagawa masu dukiya hankali don naira da kwabo za a tambaye ka ta ina ka samu ta ina ka kashe balle wanda ya ɗebi biliyoyin haram yanzu wannan yana tuna haɗuwa da Allah yawwa muminai muminai suna tuna lissafin hisabin dukiyarsu ta halal ma suna tunanin yadda za su tsaya su kare ta a gaban Allah to bare wadda ya je wa wuro na haram jama'a mun fahimta to duk inda ka ji sakaci wasa da addini to za ka ji agun rayuwar duniya take ɗaukan ƙasan mutum to daga inda kuma rayuwar duniya ta ɗauki ƙafan mutum halaka ta zo halakan nan tana zuwa Allah kuma sai ya fita harkan mutum mun fahimta Allah ya ce falyawma nansahum alladhina takadu dinahum lahawan wa la'iban wa garratuhumul hayatud dunya akwai wata addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa dunyaya allati fiha ma'ash wa akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli shar yace ya Allah ka kyautata mun addini na wadda shi ne garkuwan al'amari na duka kaji abin da annabi ya faɗa aslihli dini allazi huwa ismatu amri Allah ka kyautata mun addini na Allah ka taimake ni akan al'amarin addini na me yasa yace shine garkuwa na duniya da lahira daga inda aka yaye addini wallahi baka da garkuwa addini shine komai saboda kar ka ɗauki addininka wasa kar ka ɗauki addininka da shiririta duk abu in ana maganan addini ne to da gaske ake yi innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl duk abu in ana maganan addini da gaske ake yi ka ɗauki addininka da gaske kar ka yi wasa da addininka kar ka yi wasa da addininka Allah ya ce fal yawma nansahum to a yau za mu yi watsi da su kama na su liƙa a yaumihim haza kamar yadda suka yi watsi da haɗuwa da wannan inin nasu shine alkiyama Allah ya ba da labari ina jin cikin suratu taha wa man a'rada an zikiri ne من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah ya ce man a'rada an zikiri duk wanda ya bijiri ya kau da kai yayi watsi da alqur'ani na man a'rada an zikiri wanda yayi watsi da musulunci man a'rada an zikiri wanda yayi watsi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inna lahu ma'ishatan bankan Allah yace yana da wata rayuwa mai kunci zai haɗu da rayuwa mai kunci tun ana rayuwar duniya to amma kunci da wadda bai yi imani ba yake ciki da yake akwai yana akan idonsa akwai yana akan jinsa كتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم جشاوة كاسم مالا محمد mutum yakan samu wahami sai ya je ya ɗauko jarabar duniya ma kansa shi a tunaninsa wannan abun zai kawo mai sauƙin rayuwa yanzu kaga ko sigari kaga mutum yana sha yana ɗan son ya samu sauƙi sauƙi ne haka ne ko ba haka ba masifa ce ko ba masifa ba masifa ce wato wajen lalumen ina zai samu hutu sai ya ɗauko jaraba makarsa in kaga mutum na shan giya ko na shan wiwi duka yana so ne ya ɗan wala mun fahimta to sai ya je ya ɗauko jaraba makansa tun a duniya kafin ya isa ga Allah to ya samu wahami ne kun gane magana ya samu wahami ne ya samu wahami ne ita mace ko ki zaman aure ko kar ki zaman aure dai dole ki rayuwa da namiji ɗabi'a ce haka ne ko mace ta yi alaƙa da namiji ai neco ne ta isa ta yi bitin wannan neco din saboda ko ki zauna da wadda zai baki umarni ya hane ki ya ce ki yi ki yi ki bari ki bari ko ki yi da oganki a ofis ina shi ma zai baki umarni in a ofis ya baki umarni kisa kice ba ki bi bane haka ne ko ba haka ba so da safe ko kin yi aure ko baki aure ba akwai good morning sa da safe haka ne ko ba haka ba haka ne ina kika je ki ta tunanin ya daki kare kanki me yasa baki yi kaza ba idan mutumin banza ne ya miki maganan batsa ba yadda kika iya haka ne ko ba haka ba haka ne to wadda Allah ya mishi gamdakatar idan ya zo ɗauko al'amari sai ya ɗauko na dace wadda ya taɓe sai ya ɗauko kishiyar dace shi kuma a matsayin dace ne duk waɗannan rigingimu da ake yi na hakokin mata da sauransu da sauransu ana yi ne akan matan musulmai duk karka raba ɗayan biyu akan matan musulmai saboda haka duk misali idan an zo bugawa za a buga shi ne akan matan musulmai na arewa kun fahimta bautan da matan wasu wurare suke yi matan arewa ba sa ɗayan gomansa to amma da yake su suna da yancin su yi fitsararsu yadda suke so to suna su ba tauye hakki ba ne ka taɓa bin wani lungu a cikin garuruwan musulmai kai karo da wata mata tana ɗaukan kankare? jama'a mun fahimta? to amma na waccar da aka bar ta ta ɗauki kankare ta je ta yi abinci wa mijinta ya ci kar ka ɗauka wallahi suna ganin wai wannan an tauye mata haƙƙi ne wannan dai da take kule a gidan aure ita ce aka tauye mata haƙƙinta. jama'a mun fahimta to haka ne duk wannan maganganu da kake jin musulunci suke bibiya shi yasa nake gaya ma yan uwa sau da yawa yana da kyau addini mu babu tsarin da bai zo da shi ba da yawa waɗansu musu suke buɗe ƙofa waɗannan fajirai su samu inda da su makale ai aka ce sai bango ya tsage ko tunda ku suke nufi kun gane ku suke nufi addinin ku suke nufi al'ummar ku suke nufi to sai ku shirya mu haka saboda fuskantar wannan kalubale jama'a mun fahimta ba wacce ta dace ta samu kula irin mace mun fahimta saboda ku rike iyalanku da kyau ku yi tarbiyyarsu ke kuma in ma baki yi zaman aure ba ai za ki yi zaman wani kato haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne haka ne saboda haka ana hure musu kunne a'a an kule ki an miki menene an yi kaza an yi kaza an yi kaza eh ke ai kina da addini saboda haka ba za ki rayu kan abin da kika ga dama wajen yi ko bari ba idan kina da ra'ayinki kuma sai ki duba addininki kuma me yace jama'a mun fahimta idan addininki ya umurce ki sai ki kiyaye idan addininki ya hana ki sai ki hannu kuma kana ganin wannan tunanin da su iya galaba akan mutanenmu ne a kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah yadda kike ganin kin fitsarance to ga sunan ki je ki ga yadda 'yan mata suke sakan ƙur'ani yadda ya kamata ta fi ki komai kuma ta fi ki mutunci ko ke ce aka ajiye ki aka ajiye ta aka ce wa babanki ya zaɓa ita zai zaɓa haka ne ko baka ba ga sunan ka je ka ga yadda suke fita da first class na tafsirin ƙur'ani da haddan alƙur'ani ta fi ki bokon ta fi ki addinin ta fi ki mutuncin kuma tana rayuwa a cikin al'umma ba shi kenan ba shi kenan sai kuma ki je ki yi ta abubuwan da raki ƙarshen dai alewa ƙasa ki rubuta ki ajiye in dai duniya ce ai ta tafi da dubbanki kuma akwai mummunan fitsara ma irin fada da addini wallahi babu to suna nan duk wannan maganganun da kake jin karka dauka wai ana yi ne don a ceto mata ana yi ne don a yi fada da addini saboda ka yarinyar da take gidan ubanta ake kula da ita ake mata tarbiyya ko matar da take gidan mijinta ita ce target yanzu idan tozarta mata mummunan abu ne waɗannan karuwan bayan garin akwai masu tozarta mata irinsu idan mata da su nemi hakkinsu wani ya tozarta su waɗannan karuwai da suke sabon gari da irin waɗannan bayan gari da sauransu akwai masu walakanta mata irin waɗannan karuwai babu ai jinsinka ya tozarta ka shine tozarci ga karuwai a bakin titi mutum zai wuce suna suna kawo kansu suna tallan kansu akwai masu walakanta mata irin waɗannan karuwai kina ya mace ki je bakin titi ki tsaya kina jiran namiji in ya tsaya ki kawo kanki ki tallata mishi in kuna neman masu walakanta mata akwai wanda ya wuce waɗannan yan iska to yanzu su ba su bane matsalar waɗannan karuwan bakin titin na cikin gidan aure su ne matsalar su iya matsalar su kenan wannan na gidan auren ku rike auren ku da kyau ku kuma ku rike matan ku da kyau eh ku kula da matan ku ku yi musu yadda addini yace ayi eh aje zuwa Allah yana nan Allah zai kare addininsa ko ba kowa ko ba kowa Allah zai kare addininsa idan mata suna neman haƙƙinsu waɗannan fitsararrun tiktok ɗin ba su ya kamata ku je ku buga a kotu ba yadda suke walakanta ku to duk waɗannan yara da kake gani a tiktok suna fitsaransu da sauransu wallahi abun su yara ne ma wayayyu masu yanci waɗannan dai 'yan matan da suke saka hijabin su ne matsalarsu su ne matsalarsu mutu bi gaizikun eh saboda ka da ka ji wata kungiya menene menene da sauransu da su duk irin waɗannan abubuwan ne akwai waɗanda suka zo suka kawo mun gayyata irin wannan kungiyoyi kungiyoyin akwai ƴan uwa anan lokacin da suka kawo muna majalisi a yamma na yamma zan yi magana akan fyaɗe menene menene fyaɗe ya yawaita mu yanzu za ku zo gaya mana fyaɗe ya yawaita mu da kullum muke cikin irgingimin al'umma ai mun san abubuwan da yake faruwa to suna so zan gabatar da fefa a game da abin da ya shafi wayar da kan kaza kaza kaza kaza to bayan sun gama gabatar da maganan da yake na san channel din sai na ce musu to ni har yanzu a karatuna na addini na gagara na bambance tsakanin fyaɗe da zina domin duk inda ka samu fyaɗe zina ne duk inda ka samu fyaɗe zina ne saboda haka in an yi magana akan zina kawai an haɗa hadda fyaɗe to tushen fyaɗe daga zina ya taso saboda haka zan yi laccar akan zina sai mu shiga fyaɗe na rantse muku da Allah a gun wakilin ita a bara su yadda ba kaga ai su ba su zo a yi magana akan zina akan fyaɗe ne to fyaɗen ma kar ku ɗauka wai fyaɗen ne target waɗannan 'yan mata da ba su zuwa makaranta ba su kaza in damuwansu ne ai da duk sun taimake su sun shiga makaranta ba shi bane fyaɗen ma akwai wani abu behind yakin da ake yi din ba wai fyaɗen ne damuwansu ba jama'a mun fahimta sai ce ba za su yadda ba kenan ba za su yadda a je gabatar da laccan a yi magana akan zina ba eh eh to kai ka taɓa jin wannan ƙungiyoyin sun gayyaci wani malami wajen gabatar da ba sun ce musu magana akan zina? fyaɗe to kar ku ɗauka fyaɗen shi ne ai musulunci ba fyaɗe ba ta ba da kanta ma da son ranta ma in zina ne Allah ya hana balle wacce aka mata da ƙarfi kun gane magana ba ma fyaɗe ba ta yarda ma da kanta a yi da ita musulunci ya yaƙe shi balle wacce aka mata da ƙarfi musulunci zai goyi bayan fyaɗe ne? ai ki je gidan da kanki da kanki ma ki ba da kanki ma Allah bai yadda ba kuma annabi bai yadda ba musulunci bai yadda ba balle kuma ayi da karfi to ba wannan bane damuwansu Allah ya samu dace to Allah yake fal yawma nansakum fal yawma nansakum kama nasu liqa a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun saboda mantawa da suka yi da wannan inin nasu wa ma kanu bi ayatina yajhadun da kuma kasancewa da suka yi suna musu game da ayoyinmu to sai Allah ya ce ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah ya ce walakar ji ina hun bi kitabin hakika mun zo musu da wani littafi shine alqur'ani fassalnahu ala ilmin Allah ya ce mun fayyace shi daki daki a bisa ilimi har yanzu yana daga cikin abin da mutanen mu suka gagara fahimta game da sirrin gano zantuttukan 'yan duniya shine ba mutum ya yi research shine matsala ba research ne na ilimi ko kuma labaru ne ko kuma bayanai ne duk inda Allah ya zo magana akan maganganunsa ko na manzonsa ko shari'arsa sai ya ce a bisa ilimi na bi'uni bi ilmin Allah zai ce ku bar labari da ilimi ana magana ne akan ilimi abin ya tabbata akwai wani rahoto da naji manyan gidajen rediyon nan sun yi na manta wani gidan rediyo ne wai 'yan najeriya a kowane shekara suna albozaranci kowane mutum ɗaya da ton ɗin abinci ko ton ko ko- to yanzu kai kana ɗan najeriyan to ina ma ya samu abincin bal- bal- bal- balle zuba kai ka taɓa gamuwa da ko dusa a zube yanzu a hanya eh wayannan manyan gidajen tv rediyon na ji rahoton irin matsatsin nan haka a- a facebook wai an yi ƙididdiga irin wancan makididdigan da suke musu ne wai kowane ɗan najeriya yana ɓarnata abinci ko ton ɗari da nawa ne a kowane shekara don allah ina ya samu abincin balle ɓarnata yanzu akwai wadda ya isa ya zubar da abinci a najeriya don allah akwai to amma wai ƙididdiga irin wannan fa ƙididdigan ne aka musu suka cire subsidy eh Malam Muhammad kaga wannan kididdigan kar ka bambanta shi da irin in an yi menene na sarauniyan kyau gasan sarauniyan kyau sai a fito da wata a ce wannan ita ce sarauniyan kyan Najeriya ƙarya ne ko ba ƙarya bane to irin wannan ne duk wannan labarun da suke basu saboda haka shi wadda kawai bayi da lissafi sai ya hau kan wannan rahoton sai zo ce zai gina al'ummarsa a kai duk irin wannan rahoton ne yanzu waɗannan 'yan mata da ake nuna ake ta su ne sarauniyan kyan Najeriya ita ce sarauniyan kyan Najeriya sarauniyan can masu fitsara ne haka ne yanzu kai kaga waɗannan yara sun yi kama da a ce ko a anguwansu ita ce sarauniyan kyau to fa irin wannan calculation ɗin ake yi sai a muku bayani akan tattalin arzikinku sai a muku bayani akan al'ummarku a muku bayani akan talaucinku a muku bayani akan abubuwan da aka muku to idan ka samu wadda bayi da lissafi a cikin shugabanni sai zo ya dauki wannan policin sai ya dora al'ummar sa kai haka ne bincike wadda aka yi shi bisa ilimi bincike wadda aka yi shi bisa ilimi shine ake magana misali man sagir a ce mu ci gaba da karatu mun fahimta to magana da na duk abin da za a yi a gina shi akan ilimi kar ka yadda wani ya zo maka da lissafin shirme yawa kar ya zo maka da lissafin shirme ya zo ya dora ka akai saboda ya wani bincikensa akwai da suka taba zuwa suka yi maganganu akan aurar da yara eh, kasa da shekara sha takwas su ne under eight ko ƙarya ne ba under eight ba ne yariya ta kai shekara sha shida sha bakwai ba under age bane ba under age bane to suka ce in kai aurar da su na kawo yoyon fitsari sai muka ce mishi to malam yanzu mu mun san asibitin da ake kula da masu yoyon fitsari shin za a iya zuwa saboda a tabbatar da wannan bayanin da kai bisa ilimi ne a tantance masu yoyon fitsarin guda nawa ne yan matan da aka yi auren su guda nawa ne tsoffin mata waɗanda suke yoyon fitsarin kusan a cikin ashirin da biyar da aka samu ko ɗaya ma ba a samu budurwa a cikinsu ba daga mai ya'ya bakwai ne mai ya'ya kaza ne kowace da sababinta to yanzu wannan binciken a bisa ilimi aka yi shi sai a je idan aka samu ga 'yan mata a ishirin goma sha biyar 'yan mata ne da aka musu aure da wuri to sai a ce eh wannan binciken da gaske ne to kar ku yadda ana zuwa ana irin wannan binciken a zo ana ɗora muku ana canza muku tunani kai kuma ka zo kana kumfan baki wa mutane a kai eh duk wanda ya ce maka wai in aka aurar da yarinya kafin shekara sha takwas ko ko kuma sai ta kai sha takwas in ba ta kai sha takwas ba akwai yoyon fitsari wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne eh kuma duk zinace zinacen da za ta yi in mazinaci ya ce shi wannan bai kawo yoyon fitsari eh aure ne yake kawo yoyon fitsari aure ne yake kawo yoyon fitsari eh eh kasan haka muke da su suna mana kallon haka haka muna musu kallon haka haka eh mana yanzu wani zai ce malam na magana akan abin da ba yi da ilimi a kai ai ta muka yin ilimin ne a zo a nuna mana a kasa ba shi kenan ba a zo a nuna mana a kasa a nuna mana yan mata masu yoyon fitsarin mu nuna muku adadin matan da suka manyanta masu yoyon fitsarin sun fi su so kuma idan aure da wuri shine yake kawo yoyon fitsari auren da aka yi shekara talatin zuwa talatin da biyar baya aida duk kusan yan yoyon fitsari ne aida kusan duk yan yoyon fitsari ne to haka ne irin wannan lissafin za a je a ɗauko a zo a watsa musu ita mace aurenta da wuri ko rashin wuri yana alaka da ƙosawarta wata takan kai shekara sha takwas ɗin yanayin ƙosawanta da halittanta ba ta ƙosa ba wata kuma tana shekara sha biyar sha shida sai ta haifi 'yan biyu ma wadda bayi yawo shine zai samu kulewan kai anan akwai inda zaka je in kaga 'yan matansu 'yan shekara sha hudu sha biyar sha shida a nan sun kai 'yan shekara ishirin da biyar biyar sau da ya danganci yaya take ko gida gida zaka ga kanwa yanayin kirarta da kosawanta daban da na yatta saboda ka ana lura ne da yaya take ba wai akan dora ma'auni ne a ce sha takwas ba a kota ko ta kai sha takwas din yanayin kosawanta da kiranta za ta iya samun matsala a gun aihuwa haka ne haka ne eh Allah ya samu dace walaqad ji'nakum bi kitabin Allah ce mun zo musu da littafi fassalnahu ala ilmin wanda muka yi bayanin sa daki daki akan ilimi hudan Allah ce littafin nan shiriya ne wa rahmatan kuma littafin nan rahama ne liqaumin yu'minun Allah ce ga mutanen da suke imani da Allah shi alqur'ani ilimi ne cikakken ilimi da ba wani ilimi sama da shi ba kuma ilimin da yayi kama da shi sannan wannan littafi na alkur'ani shirya ne wadda ya bi shi ya dace rahama ne wadda ya bi shi ya rike shi ya shiga cikin rahama ta har abada Allah ce idan sun zamu masu imani da Allah to jama'a sai mu kwana anan sai kuma wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik